والسلام على أسين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركم دوانا مريتشينا الهميس takwas ga watan Ramadan a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi makka zuwa mai wanda ya daidai da talatin ga watan uku a shekara ta 2023 miladiya in ba manta ba darasinmu na jiya da ƙarshen aya ta 25 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau za mu tashi farkon aya ta 26 fadin Allah maɗaukakin sarki inna Allah la yastahi ayyada kuma wannan shine darasin mu na shida a cikin surar me Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا الله بهذا مثلا يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويضل به إلا الفقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ما يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الإمام السدي يا رويتو cikin littafi daga Abdullahi dan Abbas da kuma Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu yarda daga wasu taron jama'a daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkaninsu suka ce lamma daraba Allahu hadaini al-masalaini lil munafiqin bayan da Allah ya buga misali guda biyu dangane da munafukai farko cikin faɗinsa masaluhum ka masalin ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun sa'aw ka sayyibin minas samaa fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'alunahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadara al-maut bayan waɗannan musu bayyana ayoyinsu sun riga sun gabata kalal munafiquna sai munafukai suka koma suna cewa Allahu a'ala wa ajallu min ayi misala Allah ya fi ƙarfi kuma ya ɗaukaka a ce shi yake buga irin wannan misali ma'ana su suna ganin wannan misali ba zai yi a ce Allah ne ya yi shi ba wannan da ta zama maganar Allah ba to kaga dai a madadin su shirya sun dada bazama a madadin su fa sun dada rikicewa an gane ko da abin ayoyin su jaye su zuwa ga imani sai suka zame musu sababi na daɗa fanɗarewa da kuma daɗa bazama da shiga dawa fa anzalallahu hadhihi al-aya da haka sai Allah ya saukar da wannan aya raddi akan wannan magana da munafikai suka yi haka wasu malaman tafsiri suka faɗa waɗansu malaman kamar Abu Ja'far razi a wata ruwayar daga cikin wannan aya yace hadha mafalun darabahu Allahu lid-dunya wannan misali da za mu kar Allah yana so ya buga mana misali ne da duniya yadda take farawa da yadda take karewa rayuwar duniya ta yi kama da rayuwar sauro shi sauro duk lokacin da ya ci ya ƙoshi to mutuwarsa ta zo to ita ma duniya batsi to lokacin karewarta ta zo ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce ilamu annamal hayatud duniya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa takasurun fil amwali wal auladi كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه ثم يكون هطاء ubangiji ya ce ku sani ita dai rayuwar duniya wasa ce da wargi misalinta kamar ruwan sama ne da ya sauka a ƙasasshiyar ƙasa sai bayan da ƙasar ta tsotsi ruwan sama ta batse ta fitar da tsirrai daga baya kuma sai ta koma karmami to haka duniya take sai ta gama cika kuma sai ta watse an gane ko to da sauro waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ita wannan ayar ta sauka ne don mai da martani ga kafirai dangane da waɗansu misalai guda biyu da Allah ya buga a ƙura su din misalan su jaye su zuwa ga imani sai suka fanɗare suka ce ai ba zai yi ma a ce Allah duk girmansa ya rasa abin da zai buga misali da shi sai da waɗannan ba misali na farko shine misali da gizo gizo yana daga cikin halittu masu rauni masu kankanta a cikin halittun Allah to amma tare da haka Allah bai kalli rauninsa da kankantarsa ba sai ya kalli ikon da ya zuba domin ko kana ganin sauro karamin abu ne gizo gizo karamin abu ne kuda karamin abu ne amma tare da haka ya gagari duniya ta yi shi yanzu in duk duniya za ta taru don ta yi gizo mu muke raina shi amma kuma ya gagare mu da haka Allah subhanahu wataala yakan buga misali duk da shi ba dan kankantarsa ta ganin ido ba sai dan ikon babu mai iya wannan in ba shi ba shi yasa Allah ya ce wa mathalul ladhina kafaru ka mathalul ladhina kafaru ka mathalil ladhi ittakhadhat ka mathalil ankabuti ittakhadhat kafirai ta fuskar rashin isa da rashin iko da gajiyawa da kasawa kamar misalin giza-giza ne da ya gida wa inna auhanal buyuti labaitul ankabuti ga gidan gizo-gizo babu gidan da ya kai shi rauni a duniya gidan da baya hana mai shi sanyi baya hana yana ciki a ganshi baya hana ga ciki baya hana ruwa ya ratsa ciki sabanin kowane irin gida da ka sani a duniya dukkan mai gida amfanin gidan a gare shi in ya shiga ya buya a daina ganinsa amfanin ruwa amfanin gidan ya kare shi daga kura ko iska ko sanyi amma shi gidan gizo-gizo duk baya wannan aikin shi yasa Allah ya ce misalin duk wanda ya riki wani koma ba shine ubangijinsa to ya riki gaibu rauni raunin da ya fi ma na gidan gizo-gizo domin wannan abin da ka rika koma bayan Allah ba zai iya maka cuta ba ba zai kuma iya jawo maka amfani ba ba zai iya kare ka daga komai ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum to da haka malamai suka ce raddi ne ga kafirai waɗanda suka ce dan me Allah zai buga misali da gizo ai Allah ya fi ƙarfin haka misali na biyu kuma shine misali da kuda ubangiji madaukakin sarki ce ya ayi duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ta'ulahu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufa at-talib wal matlub Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba matsalun an buga misali fastan ji shi innal ladhina tad'una min dunillah ku sani duk wanda kuke bautawa koma bayan Allah lan yakhluqu dhubaban ba za su taba iya halittar daidai da ku wala wajtama'u lahu in duk duniya za ta taru akan tayi kuda ba za ta iya to ba wannan ne zai fi nuna maka rauni da gajiyawar duniya ba akan karfin Allah da a ce kuda da muke ganin ba kowan kowa ba zai yi maka kwace baka isa ka kwato ba yanzu kana shan mangwaranka ko kai ne shugaban kasar duniya in duk makaman duniya za ka tara su kwato ma ba za su kwato ma ba kaga wanda yake nuna duk inda kake ganin dan adam ya kai in kai kwamfayarin ka hada da karfin Allah domin mafi kankantar halittar Allah ma tafi karfin dan adam shine misalin da aka buga shi yasa Allah ya ce da'ufa talibu wal matlubu duka ya riki wani koma bayan Allah to rauni ne akan rauni da wanda ya yi rukon da wanda aka rika dukkaninsu rauninsu ya bayyana a fili na shi ne malam anan yake cewa lamma darballahu almathala bizubabi bayan Allah ya buga misali da kuda cikin ayar suratul hajji wal ankabuti cikin ayar suratul ankabut fil qur'anil karim duk a cikin alqur'ani mai girma suke قال اليهود suka ce ma arada Allah bi hadhihi al-ashya al-sa me Allah yake nufi da waɗannan abubuwa makaskanta ma'ana su suna ganin kuda makaskanci ne gizo-gizo makaskanci ne da haka me Allah yake nufi da wannan sun faɗi haka ne dan rainuwa ba wai dan neman sani ko dan neman fahimta ba fa nazala raddan alaihim da haka sai Allah ya saukar da aya yana mai mayar da martani a kansu shine faɗinsa inna Allah la yastahi lallai shi Allah baya jin kunyar ay ya dariba masal misali ma da kowane abu ne ba'udatan shin sauro ne fama fauka hako samansa mana shi Allah idan zai yi bayani dan a fahimta baya jin nauyi ko kunyar ya buga misali kamar yadda muka faɗa tana daga cikin hanyoyi na koyarwa tana daga cikin hanyoyin da suke fito da abu fili a fahimce shi kamar yadda larabawa suke faɗa bil misali yattadhihu haka duk abin da Allah yake so ya fito da shi fili a gane to yakan yi yakan dau salo na buga misali to sannan wajen buga misalin nan ko mun girman kama Allah zai buga misali da shi kuma kantarsa abinda wannan yake nunawa a babin ilimi ba a jin kunyar bayani ba a jin kunyar bayani a babun ilimi maganar da take da nauyin a faɗe ta ba ne to a wajen karatu sai a faɗe ta ba tare da jin nauyi ba domin nan a babun karantarwa ne a babun ilmantarwa ne Allah ya ce baya jin kunyar buga misali da koma fuskar girma ko ta fuskar kankanta ta fuskar kankantar ko kamar sauro ne ta fuskar girman ko da abin da ya fi komai girma ne ko Allah zai iya buga misali da shi dukkan shine dai mutane su fahimta su gane an gane ko to wannan ɗabi'a ta ubangiji subhanahu wataala ɗabi'a ce wacce take daga gare shi kuma sun koya wa dukkanin sauran mutane ko kai ne aka zo tambayar ka game da ilimi to ko da maganar mai nauyi ce cire nauyin ake dan ai bayani mutane su Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune tsakanin matayensa guda biyu ummu salama da aisha sai ga wata mata yar madina ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik tambaya amma kuma abu ne mai nauyi a ce mace ta iya tankaran namiji ta gaya masa irin wannan abu ne mai nauyi da ka sai ta yi wa kanta shimfiɗa ta ce ya rasulallah inna allaha la yastahayi min alhaqi ya ma'aikin Allah lallai na san Allah baya jin kunyar bayanin gaskiya da haka ni yanzu tambaya ce tana so ta ce abin mai nauyi ne abu ne wanda ya kamata a ce a ji kunya to amma kuma baya yiwuwa a ce mutum yana fama da cuta ta jahilci ya ce zai ya fito ya bayani dan a warkar da shi da ilimi sai ta ce fahala alal mar'ati min ghuslin idha hiya talamat shin yanzu mace idan ta yi mafarki namiji aduwa da ita sai ta farka daga baya za ta yi wanka nana aisha sai ta ce da ita faddahatin nisa'a wallahi baki kyauta ba kin ba da mata kin kunyata mata sai tsawatar da aisha yace karki saki haka inda haka yaushe za a yi ilimi in ba dan ta cire kunya ta yi tambayar ba ta yaya ilimin zai fito a san shi sai manzo Allah ya ba da atil ma'a eh in dai mace ta ga ruwa ya fita daga to ba laifi dan ta yi wanka ko wajibi ne ma ta yi wanka bayan ta yi mafarkin saduwa wannan tambaya ce mai nauyi amma sai an cire kunya ake yi shi yasa malamai suka ce munjaye guda biyu in ta tattara ga mutum ba zai taɓa yin ilimi ba munjaye ta farko ita ce munjaye ta mai girman kai mustakbir mai girman kai baya ilimi bahaushe ma ya ce girman kai rawanin tsiya yana hana hanyar arziki to sannan mimin ta mimin mai jin kunya duk mutumin da zai ce wai yana jin kunya baya ba to zai mutu da jahilci da haka dole ne lokacin da za ka yi bayani na ilmantar da ka kau da duk wani abu wanda sunansa kunya ko da yake kunya ce ko da yake kunya abin so ne amma a nan ba abin so bace ba kunya a babin ilimi babu ita kunya a babu ita kunya a babin neman lafiya babu ita yanzu a ce kana fama da ciwo a al'aurarka sai ka tafi asibiti wajen likita sai ka ce likita ba ni da lafiya ina jin kunya in tuba wandona to ya zai da kai bayan da zai da kai dai cutar ta kashe a wannan babi kunya ba a bar yabo ba ce ba an da wannan to a dukkanin sauran wajaje kuma kunya a baso ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce alhaya'u la ya'ti illa bi khair duk inda kunya take alhaya'u min iman kunya tana daga cikin imani to amma banda ababun neman ilimi da ababun neman lafiya na fata an gane ta sai ta je ta buɗe kafafuwanta likita yana kallon tsaraicinta saboda ababin menene larura ne ba yadda aka iya an gane ko to haka nan a makaranta duk magana za ka iya gaya wa malami don ya fito maka da amsa ya maka bayani dalla dalla filla filla don ka waraka don ka samu mafita idan ka ce ba za ka yi haka ba ka mutu da jahilci in ka je wajen Allah ba ka cewa Allah ai ina jin kunya ne ai matsalar ta a ji kunya ce ai da nauyi a'a in ma kai ba za ka iya ba sai ka sa wani yayi sayyidina ali yana auren diyar manzo to amma yana da mas'alar da yana so ya tambaya akan ta kuma mas'alar tana da nauyi ka je ka tinkari sirikinka da ita ne shi ali yana yawan mazi yana zaune yanzu sai ya ji zakarinsa yana fitar da mazi to ya rasa yaya hukuncin haka yake sai ya tura miqdad ibn aswad da haka yace kuntu rajulan mazza'an wa kuntu as'alallahu alaihi wa sallama limakan ibnatihi minni ni mutum ne mai yawan mazi kuma ina jin kunyar in je in tinkari annabi in masa wannan tambaya saboda matsayin yarsa a wajena ya ce fa amartu miqdad ibn al-aswad an yas'alahu sai na umarci miqdad ya je min tambaya sai miqdad ya je ya rasulullah aliyu ne kaji kaji kaji abin kunya yazo ya tambaye ka sai annabi ya ce je ka ce da shi yaghsilu zakarahu wa yatawadda duk lokacin da maziyin ya fita yake wanke azzakarin sa wala to da haka wannan shine ka'ida ta addini mu dawo ga kan aya aya ba tana cewa Allah ba yi da kunya bane wal iyazu billah aya tana tabbatarwa da Allah kunya masa a wasu bangarori inna Allah la yastahi Allah baya jin kunya ba ana nufin kwata kwata ba a sai ka karasa gaba zaka fahimci ce Allah baya iya dariba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha kunya wajen bayanin gaskiya kunya wajen fito da abubuwa fili masu ma'ana dan a fahimta wannan ba laifi bane ba to amma idan ka subhanahu wata'ala ba a babin ilmantarwa ba ba a babin karantarwa ba ubangiji mai kunya ne abdullahi dan abu zai ce inna allah hayyun karim kunya ne kuma mai karamci ne shi yasa in ba a babin ilmantarwa ba akwai kalmomin da ba za ka taba jin allah ya faɗe su ba yanzu kalmar saduwar namiji da mace ko a babin karara sai ya sakaya sai ya ce aula mastumin nisa'a ko ya ce falamma ta gashaha duk wannan kinaya ce ta jima'i amma Allah ba zai ba da haka Allah yana da kunya amma a babin ilmantarwa a babin karantarwa a babin buga misali dan a fahimta to anan kuma Allah madaukin sarki ya an fahimta to haka kuma ake so kai ma ka kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbansa suke cewa kunyarsa ta fita budurwar da bata taba aure ba ba da wacce aure ba tana da matukar kunya daga nan ne ma aka samu al'adar kamun amarya kun san kamun amarya ko da an ce an sa ranar wance ranar biki ya zo to guduwa za ta yi kuma gudun na gaske ne saboda kunya ai abin kunya ne a ce wai ga kanwar babanta ga yab babanta ga kakarta ga wance ga wance duk sun haɗu wai to sai amarya ta gudu sai a neme ta a rasa ai ta nema ai ta nema daga nan har a kamo ta alama ce ta me kunya to sahabbai suka ce annabi kunyarsa ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma zaka ga ababin karantarwa ababin ilmantarwa to aje wannan kunyar ake dan ayi bayanin gaskiya shine ma'anar inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha mali ce ai ay yaj'ala masalan ubangiji baya jin kunyar ya sanya misali mafa'ulun bihi awwal kalmar masalan mafa'ulun bihi an gane ko ma nakira mausufa bima ba'daha ma din nan nakira ce a bar sifantawa da abin da zai biyo bayanta maf'ulun bihi sani wanda shi kuma shine maf'ulu ai mislum kana abin nufi mislin kana masalin kana duk wani irin misali Allah baya jin kunya yin sa au ko kuma wasu malamai suka ce mata za'ida ƙari ce li ta'kidil khissa dan ta nuna maka kaiwa matuƙa ta fuskar kankantar abu ko ma me shi ko ƙasa yake da sauro to Allah baya jin kunyar ya buga misali da shi in ta kama al maf'ulu bihi abin da ya biyo bayan ta kuma sai ya zama shine maf'ulun bihi athani an gane ko ba'uda mufradul ba'udi kalmar ba'udatu mufrad ne an gane ko idan aka ce al ba'udatu sauro baya daya amma al ba'udaye da yawa mana bambanci na jam'in da mufrad din shine ta'u shajaratun da shajarun bakaratun da bakarun an gane ko bagalatun da bagalun bambanci tsakanin mufrad da jam'i shine ta'ul marbuta batu sauro daya amma alba'udu sauraye da yawa shajaratu bishiya daya shajaru bishiyoyi da yawa bakaratu saniya daya bakaru shanu da yawa shi ake kira da ismul jinsi aljama'i sunan jinsi wanda jam'i to bambancin mufrad ɗinsa da jam'in sa shine a jam'in babu ta'un amma ana samun ta'un da haka shine Allah yace ma ba'udatun ma ba'udatun fa ma fawqaha inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha to da haka Allah amma la yace kai wa huwa sigarul baqi shi kalmar ba'udu din kananan albaqu sauro babba shi ce tsakanin babba da karami ta fuskar suna idan sauro ya rika ya balaga ba a ce da shi ba sai dai a ce da shi albaqu albaqu mai balaga ba shi ake kira da suna ba'uda shine ma lai ce sigarul baqi ai annamusu kuma dai ana kiran sauro kankani da sunan annamus ko kuma babban da ma lai ce fa ma fawqaha ai fil kibari aw sigari ko mun girman abu ko mun kankantar sa Allah yakan iya buga misali da shi ai akbaru minha aw asdafu na sauro ko kuma bai kai na sauran ba da haka fala ya turku bayanaha ubangiji baya barin yin bayani da ma fihi min al hikam hukumi saboda abin da bayanin ya hukunce hukunce da kuma hikimomi to daga nan ne malaman usulul fiqh suka samar da wata ka'ida suna cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja in lokacin bayani ba a yin shiru ba a sakaci ba a nauyin baki wannan ka'idar Allah ce in kaga Allah bai yi magana akan abu ba to ba lokacin sa abu yayi to Allah yana bayani kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma haka malamai suka ce to amma sau da dama mutane ba sa ganewa da komai akai sai kayi magana to magana ce ta kama a ka'idar musulunci ba a shiru lokacin bayani la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja in lokacin siyasa yayi sai a ce dan me malamai za su yi magana akan siyasa to ai lokacin da ya wuce kuma fa ya yi shiru kuma kuna kamfen ne in ba lokacin siyasa ba kuma da lokacin kamfen yayi za ku ce to an buga kujen siyasa to lokacin da duk ka sha mata ne magani in kana zaune lafiya dan me zaka sha magani duk mutumin da kaga yana afa panadol lafiyar salau ya zama me tsari ciwon kai ya motsa masa sai ka ce kai sha panadol wannan ka'ida ce daga nan aka samu la ya juzu ta'khirul bayani an waqatil haja lokacin azumi dole malamai su ta magana akan hukunci lokacin sallar layya su ta magana akan hukunce hukuncen sallar layya in lokacin aikin haji yayi su ta magana akan hukunce hukuncen aikin haji a wannan lokacin duk basu dame ka ba so ma kake yi mutane sai su shiru saboda ita siyasar ba addini bace ba rayuwa bace idan aka je lahira Allah zai mana hisabi ne iya na ibadar da muka yi banda na mu'amala ina zai tambaya da azumi da hajji haka zai tambaye ka siyasa haka zai tambaye ka mu'amalar mutum da mutum zai tambaye ka ya ka siya ya ka siyar ya ka zauna ci ya ka zauna da iyali ya kai zaɓe wa ka zaɓa wani qualities ka gani kai zaɓan duk sai an maka wannan tambayar fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in ubangiji ya rantse ya ce na rantse da buwayata sai na tambaye su baki ɗaya akan duk abin da suka aikata bai ce ba za mu tambaye su akan sallah banda kasuwanci ni banda siyasa tambaye su akan haji banda kada ƙuri'a Allah bai ce haka ba da haka wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci ta yi ma daɗi ko ba ce maka daɗi ba ruwanka kai ta shafa amma malamai ba sa jiran sai ka ce su magana ko sai ka ce su shiru lokacin da suka faɗa abin da ya faranta maka rai ka ji daɗi ba su ma san ka ji ba lokacin da za su faɗi wanda zai ɓata ma rai kai ka jiyo gaskiya ba sai gaskiya tana tafiya ne akan turbarta ko ta ma daɗi ko kar ta ma daɗi ka yadda ka karɓa ruwanka baka yadda ka karɓa ba ta yi tafiyar ruwa da kai akwai ranar da za ka zo ka cizi ɗanyen a gaya mana ina ma mun ji ba a fatan kuma wannan ranar ta zo amma dai maganin duk wanda yake son ya zauna lafiya to idan an gaya masa abin da Allah da ma'i faɗa ko yana so ko baya so ko sun masa daɗi ko ba su yi masa daɗi ba sai imani idan har kana jiran wai sai Allah ya gaya maka abin da zai maka daɗi to yanzu abin da kake so ka ce yanzu Allah ne ai ba zai yi ba kuwa yanzu ba Allah ba babanka kaɗai in dai tarbiya yake so ya maka baya jiran sai abu ya ma daɗi zai gaya maka wani lokaci kai a ɗan shekaru baka ma san me yake damun ka ba baka san me zai maka daɗi ba yanzu ga kyakkyawan misali duk mutumin da kaga yayi ilimi sai da aka doke shi aka kai shi makaranta yana da so wani lokaci a rarrashe shi da kuɗin tara wani lokaci yana kuka za a je a aje shi a makarantar iyayen suna jin zafin kukan amma sun san wannan abin shi zai masa daɗi shi zai masa gata a kulle shi su taho amma lokacin da ya ilimi yake jin daɗin ilimin sai da ƙyar in ya ɗau albashin aiki zai tuna da uwar da uban kuma su suka yi masa gatar to wannan shine ɗabi'a ba a jiran sai abin da yake so lokacin da kake yaro baka san ma me kake san me yake maka daɗi ba in kana in za a biye ta taka kana yaro a baka kai ta bacci a gidanku a barka kai ta bacci to rayuwar a gaba za ta jike maka baccin zai zo ya gundare ka sai ka zo kayi kuka kana cewa me yasa ma aka banni na yi bacci sa ganewa kenan su kullum abin da zuciya take nuna musu a basu su sangarta sai abin da suke so za a gaya musu sai abin da ya musu daɗi in baka gaya musu abin da ya musu daɗi ba amma in ka gaya musu abin da ya musu daɗi to lokacin ka zama na Allah to dan Allah abin tambaya mu kalli na kusa iyayenmu iyayenmu yanzu dai gashi a gabana daɗi kuke ji kila ina karanta muku ayoyi amma in na gaya muku wahalar da iyayena suka sha da ni ma wacce na sha lokacin da aka kai ni makaranta haka iyayenmu suka ɗauke mu lokacin kano ta lokacin mulkin buhari na wancan karan ba na manta lokacin da aka kai ni karatun allo hamza abdullahi shine gwamnan kano iya vice marshal hamza abdullahi wanda ya rasu kano sai mi wata biyu ba a ɗauke wuta ba famfuna duk a titi ga sunan duk inda ka je murɗawa kake ruwa ya ta zuba kano tana wannan lokacin cikin wadati kwanciyar hankali aka ɗauke mu aka kai mu ƙauyen ƙayo wanda babu ruwa babu wuta abinda zuciyarmu take riya mana iyayenmu ba sa samu ya za a yi ɗauko mu daga waccan mutumin da ya saba ya murɗi ruwan famfo mai kyau ya koma yana shan ruwa mai tsutsa a kududdufi da shi muka rayu na yi kudan cizo na yi tsumutsa a jikina na yi ƙazuwa duk waɗannan abubuwa amma a yanzu muke da ƙara zagewa wajen yi wa iyayenmu ashe ƙauna ce ashe soyayya ce to duk wanda ake so ya zama nagari sai an gaya masa ya ji ba daɗi in ya bi wata rana zai ga abin a ba mutum so za a gaya maka to ba inda duniya ta zauna da haka ba inda mutum ya zama nagari ta hanyar wai ana rarrashinsa a bahaushe ma ya karin magana ya ce ka so ina ka duniya ta so shi mana kin nakan wai ka tankwara shi ka gaya masa gaskiya ko da daɗi ko ba daɗi in yi amfani da ita to a gamawa ne shi babba shi zai samu ɗaukaka ta duniya da ta lahira shi zai ji daɗi shi zai huta Allah ya samu dace daka la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja ayar malaman usulul fiqh suka fitar da wannan ka'ida ubangiji yace fa ammal ladina amanu su ko waɗanda suka yi imani duk lokacin da Allah ya musu bayani ko ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba hukumin rabbihim za su fahimci wannan ita ce gaskiya daga Allah zaman lafiya kuma shine a zo a bita zaman lafiya shine a bita idan Allah ya buga misali ko mun kankantar abin ko mun girman sa idan Allah ya ce ga yadda za a yi ko abin yayi daɗi ko bai yi daɗi ba inda imani sai ka karba sai ka yadda cewa to haka Allah yake so kuma wannan shine daidai kuma a cikin wannan a cikin wannan ne za a ji daɗi in an bi a cikin wannan ne za a samu waraka daga dukkanin wata cuta bala yace ai as-sabitul waqi' wannan ita ce gaskiya tabbata min rabbihim daga wajen ubangijinsu wa amma alladhina kafaru amma shi fa kafiri ko mai ɗabi'a irin ta kafirai ko da bai zama kafirin ba fa yaquluna su ne zaka ji suna cewa Allah za misali Allah yake nufi da wannan misalin wannan kuma me kenan ma'ana suna faɗar haka da nufin izgili da nufin wulaƙantarwa da nufin ɗaukar abin da mahimmanci wannan asali ɗabi'a ce ta kafirci Allah ya faɗi magana ka ja ko Allah ya faɗi magana ka yi mata izgili asali ɗabi'a ce ta kafirci to amma yau za ka samu waɗansu daga cikin musulmi saboda raunin kan iya yin irin haka to idan aka samu musulmi yana yin ɗabi'a irin ta kafirai ba kafiri za ka ce masa ba kai tsaye amma ka nuna masa illar abin wannan ba ta dace ba shi Allah in ya faɗa abu ko ka fahimta ko kar ka fahimta sallama masa ake ya fi ƙarfin ka ce masa dan me la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ya fi faɗa a ce masa a'a ya wuce wannan kuma ba dole bane sai in Allah ya faɗa abu sai ka fahimta saboda maganar Allah ta sha kan kwakwalwa ya fahimci abin da Allah ya faɗa sannan zaka imani to da yawan abubuwan Allah ba zaka imani da su ba saboda maganganun Allah sun wuce kwakwalwar mutum to amma rangwamen Allah ne da jin kansa ya kuma mu fahimta saboda yanzu ka buga misali walillahi almasalul a'la da kai da dan kaɗan shekara biyu ko kanin kaɗan shekara biyu kai yanzu ashirin ko ashirin da kaza kwakwalwa ku za ta zama ɗaya duk abin da ka gaya masa zai gane to rashin ganewarsa yana nufin abin ba daidai ba ne da bai gane ba mafi wasa a kwakwalwarsa ce saboda bata nuna ba to ina kuma ga Allah da bawa tazarar ta wuce misali a gani a'a amma sallamawa ake yi girma ake yi Allah ko mun gane ko ba mu gane ba mun yi imani mun bi to in kai wannan risa to shi kuma cikin rahamarsa da jin kansa sai ya buɗa maka sai ka gane amma ka ce za ka yi masa tsagiranci sai ya bakka da abin ba za ka gane ba ya hana maka damar ganewar kuma duk da haka ka je lahira kuma ya hukunta masa ladabi ba kamar ɗalibi ne a aji ana koyar da shi malami ya abin da bai gane ba sai ya tashi yau malamin rashin kunya zai ganar da shi ba zai ganar da shi ba kuma jarabawa ta zo ya yi maka satin kuma ya kada kai kuma ba ka da yadda ka iya da ka biyayya ita take sa ka babba in baka gane ba sai ya ganar da kai in baka fahimta gobe sai ka fahimta amma kawai ka ce kai dole komai sai ka gane shi yanzu ƙarya kake yi ai kai ma ba rana ɗaya ka zama mutum ba shi ɗan adam asali Allah bai gina shi ya zama cikakke a rana ɗaya ba Allahu allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa Allah ya yi mu ne tun daga rauni daga rauni yake ba mu ƙarfi da kana yi kana ma digon mani ka zama gudan jini ka zama tsoka sannan ka zama ƙashi to sannan daga to da kai duniya ka zo ka fara kama nono ana nan ka zo ka fara kama abinci ka fara rarrafe sannan kai tatata sannan ka cika mutum to kuma sai ka ce a rana ɗaya za ka samu komai a asali ɗan adam ba bisa ga wannan tsarin Allah ya yi shi ba Allah ya a hankali a hankali ya zama mai ƙarfi a hankali a hankali wata rana kuma zai zo ya sake kwace ƙarfin da ya bashi wannan ita ce rayuwa kuma wannan shine tsarin Allah subhanahu wataala mahali da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce su kafirai su suke wa Allah tsageranci su ce ma za arada Allahu bi hadha masala me wai Allah yake nufi da wannan misali malai ce ma din nan ta ma za mubtada mubtada ce wa za za din kuma bi ma'ana allazi an gane ko silatuhu khabaruhu ita ce sila kuma ita ce ai ayyu fa'idatun fihi sai su ce wai wani amfani ke da sauro hadda Allah zai halicce shi ko hadda Allah zai yi shi an gane ko ko shakka babu in ka yadda an mai ilimi ne kuma mai hikima baya abu da molanka to duk abin da ya ko ka sani ko ka sani akwai hikima a ciki ko ka sani yanzu ka san mai hikima Allah ya maka ido biyu to amma yanzu ido biyu a wajen ka bai da amfani in bai da amfani a cire ɗaya mun abban ma ɗaya ka gani lokacin da zai maka biyun bai yi shawara da kai ba dan a lokacin da kai ba ballanta na a tambaye ka kuma matsayinka baka isa ma za a yi maka sai an tambaye ka ba a yanka ji ana tambaye ka a yi maka kaza isa kai amma a wajen Allah ba hadda sai ya tambaye ka zai yi kaza ba za ka gane wannan ba sai in kai mai gida ne sai ka zo kana gyara a gida ta gidan ta ce ta kai kaza ta isa ta ce haka sai dai tema tambaya da girmama mai gida yanzu kuma me za a yi da wannan to wannan cikin girmama an kaga dama sai ka gaya mata kaga matar ka ce ba halitta ta kai ba da girman amma duk da haka in ta baka tambaya tsageranci ba za ka bata amsa ba to haka ɗanka da zai zo ya ce baba dan me kai kaza ya isa ma ka kalle shi to walillahi almasal da shi halicci kowa zai yi abu ka ce masa dan me Allah ya fi karfin wannan duk mutumin da kaga yake mu'amalantar Allah da haka to asali bai san waye Allah ba bai san girman Allah ba bai kansa ma tukuna a matsayin mutum ba dan da ya san kansa da ya aje kansa a matsayinsa matsayinsa na shi ba kowan kowa ba yinsa akai samar da shi akai ba a shawarce shi ba lokacin da za a yi gani a tattare da shi ba da shawararsa aka yi masa ba in dogo aka yi ka ba da shawararka aka yi ka dogo ba in gajere aka yi ka ba da shawararka aka yi ka gajere ba kuma baka isa ka san dalili ba abu da hikima baya abu da molanka inna rabbaka hakimun alimun da haka ubangiji ya ce za ka ji kafirai suna cewa ma za a rada Allah bi hada masala ai ai qala Allah bi jawabihim sai Allah ya faɗa yana mai mayar musu da amsa sai ubangiji madaukakin sarki ce yudillu bihi kathira irin aiki na isa da Allah yake yi tsayawa su yi masa tambayar tsageranci daman tarko ya ɗana musu dan ya batar da su da haka ku sani Allah ya riga ya yi wa wuta alkawari sai ya cika ta to in baka yi wasa ba a cika wutar da shi to amma ta wani sababi da wani dalili shine da ire-iren waɗannan dalilan a ce kai sallah ka ƙi to ka rubta kanka da kanka ya samu dalilin da zai kona ka amma in ce ka bi ka bi ubangiji ba zai kona ka kane masa biyayya ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum kana Allahu shakiran alima me Allah zai da kona ka in dai da yace kai kai Allah bai da wata bukatar na sai ya kona ka ka'idar kawai ka bi shi amma in ka ƙi bin sai abin da kake da bukata na rayuwa da jin daɗi da morewa wani ma baka bukata aka maka duk dan a ni'imta ka amma sai ka butulce to ka bawa Allah dama kamar kai ne yanzu ka biyo titi one way kawai yan karota da su kama ka amma baka biyo one way titi ba duk zulama dan karota sai kama ka amma ka hawo babur ba burki ba kararrawa babu lamba ka biyo one way a to ka bada hujja dan karuta ya kama ka to wannan ita ce ka'idar al-yuna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina yanzu so kuke ku bawa Allah damar ya kama ku ya hukunta ku in ba ka san haka to yi masa biyayya ba ya ce yudillu bihi kathira hikimar hakan dan mu batar da wasu ne da amma sun kasa gano hikimar tare da mun gaya musu satar amsar amma sun kasa canka wallahi kathira kuma hikimar yin hakan dan mu shiryar da wasu ne da yawa duk mutumin da Allah ya yi ikonsa sai ya sallama wa Allah kaga shikenan ya kubuta ya zauna lafiya ko ya gane ko bai gane ba sai ya ce na yi imani na sallama Allah mai hikima ne ko na gane ko ban gane ba akwai hikima shikenan ya zauna lafiya ubangiji ya ce wa ma yi ba kowa Allah yake batarwa da shi ba illal fasiqina sai fasikai to su kai asalin fasikai ana nufin masu kin yi wa Allah da kalmar al-fusuq shine al-khuruju ani da'a kangarewa da tawaye da kin yin biyayya wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis fa fasaqa an amri rabbih ay fa kharaja an da'ati rabbih da kama yace fasiki ana nufin al-khariju ani da'a ko alkhariji na ani ta Allah suka ki masa da'a birtikabil kabirati ta hanyar aikata manyan laifuffuka walahu salasu darajatin kangarewa yana da matakai guda uku ula na farko yartakibuha ahyanan mustaqbihan laha mutum ya aikata laifi a wani lokaci kuma ya san abin da ya aikata din laifin ne to kaga wannan daban wasaniya mataki na biyu al-inhimaku fiha bila mabala mutum ya aikata laifi da halin ko unkula bai ma damu ba giya ma yake yi riba yake ci amma yana to me ma yake yi sai kuma me to akwai bambanci tsakanin mai shan giya bai da shan giya kuma yana damuwa ma'ana akwai tsakanin mai aikata laifi kuma zuciyarsa tana jin ba daɗi ya san ba daidai yake yi ba da kuma wanda yake aikata laifi amma zuciyarsa tana nuna masa to sai me ba matsala ci gaba da abinka domin abin yana yi yana jin me ma yayi to a ciki akwai raini akwai wulakanci kamar kai ne ka aje ruwanka a bokiti sai wani ya zo bai sani ba yana tafiya da baya da baya sai ya bige sai da ya kifar sai ya juyo ya ganka ya ga ya kifar da bokiti sai ce dan Allah kai hakuri shi kuma wannan yana tafiya da ya taho a guje sai bal da boki kuma ya kalle ka ya kauda ka ya ci gaba da ta yanzu wannan ba zubar ma da ruwan ne ya fi cin rai ba me wulakancin wulakancin to haka Allah yake idan ka saba masa kana jin saba masa kake yi to da sauki ba matsala ba da matsala amma da sauki amma kana saba masa kana jin to me ma kai to nan raini ne idan Allah zai hukunta ka ninkin ba ninkin hukunci zai ma dan ya kwankwasa kanka ka hankali an gane ko to da ka fasikanci hawa hawa ne akwai mutumin da yake aikata fasikanci ya san fasikancin yake yi kuma zuciyarsa ta ne masa ba daɗi to wannan duk a wajen Allah da sauki sauki akan wanda shi kuma yake aikata fasikancin yana ganin to shi me ma yake yi yana raina laifin yana ganin ba ma komai yayi ba to wannan shi laifin sa mataki na biyu malai ce al-thalisa mataki na uku al-juhudu bi an yartakibaha mustaswiban laha to akwai kuma mataki na uku mutum yana aikata laifi yake yi in yana yi shi ganin yake ma lada ma zai samu to a wannan babin ya fi kowane babi matsala kada wai kuma kanan la zai baka lada galibin masu yin wannan su ne 'yan bida'a yana laifi kuma yana jin ma lada zai samu to shi wance ne ranar da har zai yi istighfari ya tuba ya dawo daidai babu idan kuka kalli waɗannan matakan guda uku na farko ya fi saurin tuba mutumin da yake laifi zuciyarsa tana gaya masa laifi a lokaci yana fatan ma ya shiryu har wani lokaci zai rinka cewa ma a yi masa addu'a Allah ya shirye shi to wannan ya fi saurin ya dawo amma na biyu wanda yake ai abin da yake ma ba komai ba ne to shi ya fi wahalar shirywa kamar akan na farkon to shi kwa na ukun kwata-kwata ma bai kama hanyar shirya ba shi a tunaninsa ma ya fi kowa shi lada ma yake jiran ya samu to irin wannan shine Allah ya ce hal hal unabbi'ukum bil aksarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا حامية أران الله رسوزا سجسنا طمان ما لا داء الله زيباسو نمكو تزاء su tsammaninsu sun fi kowa aiki mai kyau nan ku sun fi kowa asara da taɓewar aiki domin sun lalata aikinsu tun a karan farko kuma ba su san ma aikinsu lalatacce ba ne su ku zo ku yi daidai su suna ganin ai mai kiran nasu ma shine batacce su su ne shiryayyu to wannan ya fi komai asara Allah ya kiyaye mu al-imam ibn kasir yace kalmar wa ma yudillu bihi illa al-fasiqina yace tana ɗaukar ma'anar kafiri kuma tana iya ɗaukar ma'anar musulmi mai sabo domin kamar yadda muka faɗa shi fasikanci shine kin da'a ga Allah to kin da'a ga Allah hawa hawa ne akwai musulmin da zaka samu musulmi ne amma yana saba wa Allah zaka kira shi da suna fasiki matsayin sa bai kai irin na kafiri ba domin saban sa bai kai irin na kafiri ba zunubin sa bai kai irin na kafiri ba an gane ko to dukkaninsu ana iya kiransu da suna fasikai bambancin su yana da bambanci abin da yake tantance maka a ƙur'anance game da kalmar shine abin da zai biyo bayanta idan Allah ya ce fasiki a ƙur'ani yake so ka gane shin fasiki musulmi ko fasiki kafiri ake nufi to ka karanta gaba gaban shi zai fayyace maka wanne ake nufi da haka anan da Allah ya ce wa ma yudillu bihi illa al-fasiq Allah yake batarwa ta sanadiyar ire-iren waɗannan misalai sai fasikai to waɗanne fasikai ake nufi sai Allah ya ce allazina yanquduna ahadallahi fasikan da suke wala min ba'di mithaqihi bayan kulla shi to menene alkawarin Allah kuma me kulla shi kuma menene warware shi alkawarin Allah shine musulunci domin Allah ya bari da dukkan wani dan adam kan yazo duniya kan cewa in yazo zai bauta masa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbika duk wani dan adam da ka sani a duniya kafin a halicce shi sai da Allah ya yi alkawari da shi cewa ni ne ubangijinka in ka zo duniya za ka yi mun bauta ya ce eh Allah na yarda shaidu ya mace inna kunna an haza gafili Allah ya ce mu ma shaida ne dan kar ku zo mana ranar tashin alkiyama ku ce ba a yi wannan alkawarin ba an yi to amma an yi shi ne lokacin ba a haife mu ba lokacin bayan annabi adamu muna kwayoyin halitta domin da Allah zai halicci dan adam bayan ya halicci annabi adamu sai da ya kwayar halittar bayi baki ɗayansu su sai tara su ya zuba su domin shine uba daga shi za a rinka gangarowa ana fitowa ana fitowa har ga baki ɗaya kowa ya zo duniya to a lokacin da Allah ya tara ƙwayar halitta gaba ɗaya ta 'yan adamu a wannan lokacin ne Allah ya alkawari da mu baki ɗaya a dunkule ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba duk mutane suka ce eh ni ma na dama ya ce sai dai lokacin ba za mu iya tunawa ba saboda zamanin ya yi tsawo domin akwai abubuwa da yawa da suka faru a rayuwarmu amma ba za mu iya tuna su ba yanzu saboda lokacin ya yi tsawo saboda yan adam ne yanzu kowanmu nan ya zauna cikin mahaifiyarsa amma yana iya tuna ba zai iya tuna yaya zaman ya kasance ba kowanmu nan ya sha nonon mahaifiyarsa amma ba za ka lokacin ya yi maka tsawo kowanmu nan ya yi rarrafe amma ba za ka iya tuno lokacin da ka yi rarrafe ba to haka al'amarin Allah yake abu zuwa amma ya zo ya manta hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wani abu ya faru ga dan adam a wani lokaci da ba zai iya tunawa ba to wannan yana daga ciki da haka to wannan alƙawarin shi yasa wasu masu hikima suke cewa duk jariri in aka haife shi zaka ga ya zo duniya hannunsa a dunkule wai dunkulewar hannun alamar ya riko alƙawari da Allah kenan amma da ya zo ya sha iskar duniya kwana biyu sai kaga ya haka ma'ana ya sake to da haka Allah subhanahu wataala ya ce su kafirai su fasikan da awarawa to sai dai shi dan adam in musulmi ne ko ya saki hannunsa bayan ya ji iskar duniya amma alƙawarin yana nan a ina a zuciyarsa shine ya yarda da Allah shi ɗaya kuma shine abin bauta kuma yana bautar to kaga wannan bai warware alƙawarin Allah ba amma shi kafiri bayan ya sha iskar duniya ya buɗe hannun kuma a zuciyar ma ya warware yanquduna ahdallahi suna warware alƙawarin Allah bayan kulla shi wa ya kuma suna yanke ma amara Allahu bihi an yusala abinda Allah ya ce a sadar to me Allah ya ce a sadar bici sadi umarni ne na Allah ubangiji ya ce wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ula'ika la'anahum Allahu fa asammahum wa a'ma absarahum da haka Allah ya yi umarni a sadar da zumunci warware shi sifa ce daga cikin sifofin kafirci masu warware zumunci asali sai dai kuma bara gurbin musulmi da suke su waɗansu malaman suka ce abinda Allah ya umarni a sadar shine magana da aiki ka ce la ilaha illallah kuma in an ce hayya ala sala ka tashi kai sallah in lokacin azumin watan ramadana yayi da ranka da lafiyar ka mazaunin gida ba matafiyi ba mai hankali ba mahaukaci ba balagagge ba wanda bai bar kai faman shahida minkum shahara falyasumhu lokacin da lokacin aikin haji yayi kana da hali ka je kai aikin haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kana anil alamin sadar da magana da aiki to wannan ma yana daga cikin abin da Allah ya umarni da a sadar sadar da imani duk wani abin da Allah ya ce a yi to yin sa shine sadar to su kafirai suna yanke abin da Allah ya ce a sadar bayan sun warware alkawarin Allah kuma suna yin da Allah ya ce a sadar shine wa yaqauna ma amara Allah bihi ayyusala sannan wa yufsiduna fil ardi suna barna a ban kasa mafi girman barna da za a yi a ban kasa shine shirka ubangiji subhanahu wataala ya ce suna barna a ban kasa ma'ana suna cewa Allah subhanahu wataala yana da ɗa ko Allah ba ɗaya bane ko Allah yana da mata ko suna yi wa wani abin da ba a yi wanda wannan ya fi komai zama barna a duniya domin wannan yana ja tushe ƙasa ta dagargaje تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا kaga wannan yake nuna maka cewa ashe dai fasikan da ake nufi a ayar su ne kafirai su ne kafirai ba wai ana nufin fasikan musulmi ba masu aikata sabo a'a ana nufin fasikai da ma'anar kafirai ne anan abinda zai da aya cikin suratul ra'adi domin idan ka kalli dukkanin waɗannan sifofin da aka faɗa raito kishiyarsu kuma su ne sifofin mummunai ubangiji ya ce allazina yuqadillahi wa la yanquduna al-mithaq wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab kaga su kishiyar abin suke yi a can kuma gaba sai Allah ya ce wallazina allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa ويقطعون ما أمر ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ذاك malamai suka ce fasai ana nufin kafirai da dalilin ayar da ta biyo baya yaqta'una yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyu sala yufsiduna fil ardi ubangiji madaukakin sarki ce ulaika masu irin wannan sifa humul khasirun hasararu sune tsantsar tababbu قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ما ليتي ثم وجه سؤال توبيك سيكما أبنجي زي فسكن تد تنبيا دين يقولي يسو lillazina yakfuruna ga waɗanda suke kafirce masa ko yakfuruna billahi suke kafircewa Allah wala yatadabbaruna ayatihi kuma ba sa tintintini da lura da ayoyinsa fi wala fil kauni ko a duniya allazi yuhitu bihim wacce take kewaye da su fa qala sai Allah yace kaifa takfuruna billah ta kaka za ku ke kafircewa Allah yau ku kafircewa Allah ne inda kuna da hankali da tunani wa kuntum amwatan ku sani da fa ku matattu ne fa ahyakum sai Allah ya zo ya rayar da ku thumma yumitukum sannan daga baya yazo zai thumma yuhyikum kuma daga baya zai zo ya sake raya ku thumma ilaihi turja'una kuma daga baya kuma gare shi za ku koma abin nufi a da dan adam babu shi sai Allah kuma ba wanda ya da'awar shi ya samar da kai sai Allah kuma ka zo ka ce bayi da iko bai isa ba wannan hankali zai yadda da wannan wannan lafiyayyen tunani zai wanda ya samar da kai daga babu ai ya gama da kai wani iko kuma kake so ka ce bayi da shi bayan ikon da yake da shi na samar da kai babu ina fata an gane dan ya tafi da kai a wannan duniya a neme ka a rasa kuma ka ce bai isa ba wace isa ce tafi a batar da kai babu wannan isar babu isar da take sama da wannan sannan zai zo ya sake dawo da kai doron ƙasa bayan ya batar da kai kuma ka ce bayi da iko wace isa ce tafi wannan sannan kuma zai zo ya jawo ka ya dawo da kai gabansa don ya maka yanzu yanzu don maka wannan aikin akwai wanda yake da iko a kanka sama da shi shi zai maka shi zai mun shi zai mana shi zai kowa da kowa wannan to yanzu waye isa in banda abar kafirci da rainawa kai da kai hankali ya ce Allah bai da iko babu mu lura da kyau a cikin wannan aya ubangiji ya ambaci mutuwa biyu ya ambaci rayuwa biyu kaifa ta yaya za ku kafircewa Allah wa kuntum amwatan bayan da ku matattu ne me ake nufi da matattu da babu ku domin shi mutumin da babu shi daidai yake domin mecece da take nuna maka mutuwa shine batar da wanda ya mutu a neme shi a rasa ka je inda kake ganinsa ka gaba ka gan shi ba ka je ke zama ka gaba shine a zaune ba ka je gidansa ka ga baya nan ka je kasuwarsa ka ga baya nan ka je ofisinsa ka ga baya nan wannan shi zai tabbatar maka da me ya mutu to ita mutuwa batarwa ita ce mutuwa ba wai an raya ka an kashe ka ba a lokacin da ba a samar da kai ba kwata-kwata a lokacin daidai yake da ka mutu domin da mutuwa da rashi ɗaya ne da aka yanzu duk sunansa ne matacce haka wanda aka halicce shi aka kashe shi shi ma sunansa ne matacce saboda me saboda da wanda babu shi da wanda aka samar da shi aka batar da shi duk ɗaya suke duk babu su da haka Allah yana gaya mana ne da fa babu mu shine ma'anar wa kuntum amwatan da babu ku fa ahayakum sai muka zo muka raya ku rayarwa muka zo muka samar da ku aka zo aka haife ku kuka zo kuka rayu a doron ƙasa ta yadda ake iya ganin ku duk inda ake so a gan ku inda kuke nan in aka je za a gan ku to yanzu rayu kaga an faɗi mutuwa ɗaya yanzu an faɗi me rayuwa ɗaya thumma yumitukum sannan zai kashe ku mutuwa ta biyu thumma yuhyikum sannan zai raya ku rayuwa ta biyu an faɗi mutuwa biyu rayuwa biyu shine malamai suka ce duk dan adam a duniya sai yayi mutuwa biyu sai yayi rayuwa biyu mutuwa ta farko shine da babu kai ita ce da aka zo aka haife ka mutuwa ta biyu shine zaka zo ka mutu rayuwa ta biyu shine bayan ka mutu za a zo a tashe ka duk dan adam sai yayi wannan mutuwar biyu sai yayi wannan rayuwar biyu yayi mana wannan ne dan ya nuna mana isassa ya gamsar da mu da ikonsa kama abin mamaki duk da haka waɗansu suna musun iko da iyawar Allah subhanahu to shine su kansu kafirai idan an tashi alkiyama in an sa su a wuta sai sun zo sun yi wa Allah magiya da wannan aikin nasa kashewa biyu rayawa biyu amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil zaka ji suna cewa ya ubangiji kai ka kashe mu sau biyu mun yadda mun maka ba daidai ba duk da wannan ikon da ka gwada mana dan mu bi amma muka kibi dan mu yi imani muka ki imani gashi ana a ciki fa hal ila khurujin min sabil Allah duk da haka mun san kai mai tausayi ne mai jin kai zaka ba mu wata dama mu fita daga wuta dan mu je mu gyara ayyukan mu ko saurara su Allah ba zai ba ce zalikum bi annakum idza du'iya Allah wahdahu kafartu abin da yasa za a kyale ku a wuta ba za a saurare ku ba duk da wannan magiyar da kuke yi kasance in aka kira muku Allah daya sai ku ki yadda sai ku ce ajal al alihata ilahan wahid hadha la shay'un akujab duniya ai ai mata kadan shi kadai ya halitta amma kuma wai shi kadai a bauta masa ba zai yi ba saboda tsabar son zuciya da zalunci irin na kafirai ubangiji ya ce wa in lokacin da ake wa Allah shirka tu'minu a lokacin kuke jin daɗi ba a ganin farin cikin ku da rahaku da annashuwarku sai ana cewa Allah yana da ɗa sai da Allah kalmomi na rashin mutunci sai ana ɗaukar haƙƙin Allah ana ba wani sai ku rinka jin daɗi il halliki kuke yi da kuɗi il har rausayawa kuke ane muku kiɗa ane ba da haka fal hukumu lillahi al kabir yau kan ba wanda ya isa ya ce komai sai Allah maɗaukaki kuma mai iko mai girman da babu wanda ya fi shi girma subhanahu wata da dai ubangiji subhanahu wata'ala yana dada jan hankalinmu ne zuwa ga mu yadda da shi ta hanyar ayyukansa ta hanyar ikonsa dan mi masa biyayya dan mi masa da'a bis kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una Allah gaskiya ya ba mu ikon binta da nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta saboda lokaci ya ja za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah